idan ba manta ba a jiya muna cikin suratul tauba kuma muna aya na 91 za mu tashi na 92 insha Allah akara makalla bismillah
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
لا معمل يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا على الذين إذا ما أتوك كتاب لهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراهمون يرحمهم الرحمن ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ما ينفقون حرج إذا نسوا لله ورسوله وما على المحسنين من سبيل آية دي wuce jiya Allah yana tokar da waɗanda ba su shiga yaƙi da annabi ba saboda lalurori da ya ce laisa ala zuwa fa'i wala alal marala sai shi gaba da cewa haka waɗannan da za a faɗa su ma ba su da laifi don ba su fita yaƙi da annabi ba wala anan ladina ko bisa waɗannan la yajiduna ba su da ma yunfiquna abinda za su ciyar da jihadi ma'ana ba su da gudurin da za su rike da kayan da za su hau da dawaki waɗannan su ma ba su da laifi fitta hamidu a cikin jinkiri an gabanin annabi amma idan zaman su ya zama idza nasahu lillah idan sun yi nasiha ga Allah wa rasulihi da manzansa bi halin qudihim a cikin halin zaman su bi alimil irjab na rashin kwarmato wa tasbibi wa ta'a ma da musulmi min sabil ba wani tabarki na kamu akan masu kyautatawa in wallahu ghafurun Allah mai gafara ne da mun rahim wala ala alladhina ko bisa wanda idza ma atawka sun zo maka litamilahun don ka ɗauke su ma'aka tare da kai ilal gazu zuwa yaƙi wan waɗannan mutanen samatu min al-ansar mutum bakwai ne daga cikin lansar ana ce musu banu muqri suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullah ba mu da abin da za mu hau mu je wannan yaƙi ko muna da buƙata an ce mutanen abu musa na ashari ne annabi ya rantse ba zai ɗauke su ba tunda babu abin ɗauka to suka koma gida suna kuka ba za su fita yaƙi da annabi ba daga baya sai ya kama annabi wasu dabbobi ya ce a je a kira su su zo su hau kace to ai annabi ya riga ya rantse ba zai ɗora mu akan dabban da za mu hau ba kuma ya za a yi a ce kuma annabi ya ba mu suka kace ya rasu Allah ka rantse ba za ka ɗauke mu yanzu kuma ka ce mu zo mu hau kace a'a ai duk sanda na rantsi akan abu ba zan yi ba daga yin alkhairi ne to sai na zaɓi alkhairi akan rashin yin to shine Allah ya ce waɗannan ba su da laifi kun da kake ce musu la ajiru ma amilukum alai ba zan samu abin da zan dauke ku akan su ba tawallau jawabu idza ai in sarafu sai su juya su koma gida wa an yi bihim tabiru min ad-dami alhali idan suna gudanar da hawaye azanan don bakin ciki da ajiyar Allah ya yi ma yin don ba su samu abin da za su ciyar bi jihadi a cikin jihadi ba wannan su ma ba su da laifi inna masabilu ala alladhina yastazinuna ka iyaka ta farkin kamo ya tabbata ga waɗanda suke neman izini wurin ka ke ta halufi a cikin tsayawa a gida suke zuwa yaƙi da kai alhali ko kuma su suna da wadata suna da abin da za su bari a gida suna da abin da za su ci suna da abin da za su yi kayan yaƙi amma sai su zo wajen ka ya rasulullah suna ƙarya suna neman izini wa huma ganiya wa zuhu sun yadda bi an yakunu ma alqawalin zamo ababan bari kamar mata da kananan yara da marasa lafiya wa dama Allah ala qulubihim Allah ya daura zuciyarsu alkhairi bai shiga ba فهم لا يعلمون su ba su sani ta gaddama musu irin wannan ayan ya gabato a inda ya musu
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم ولا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواكم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يعتذرون إليكم سنة ينكن هنزلي زوا غريكم في تخلف أجسم جنكرين كبسوتا فإذا رجعتم إليهم إن كن داو وجنس من الغزو لغا ياكي إذا سوء داما النبي إن يداو ياكي bai shiga gida yakan fara da masallaci ne to waɗanda ba su ba sai a zuwa ta gaisuwa turan nan annabi ya dawo daga wannan yaƙi na tabuka alhali munafikan da ku fita ba wajen mutum tamanin ne suka zo wajen manzon Allah suna yankan hanzari shine Allah yana gaya ma annabi tun kafin ya dawo waɗannan munafikan za zo suna yankan hanzari na ƙarya wallahu ka ce masu la ta'tazuru kar ku yanke hanzari lan nu'mina lakum ba za mu gaskata ku ba kan naba'ana Allahu min abarikum hakika Allah ya ba mu labarin ku ay akhbarana bi ahwalikum ya ga ya mana duk halayen ku kuna da wadatan ku da karfin ku ba ku fita ba wa sayyallahu amalakum Allah yana ganin ayyukan ku wa rasuluhu da manzansa summa turadduna sannan a mai da ku bil ba'd bayan tashin kiyama ila alimin gaibi zuwa masanin abin da ya faku wa shahadati da abin da yake sanani shine Allah فينبئكم زي باكو لاباري بما كنتم تعملون دا من نقوك كسن شيكونا أي كتاوى فيجازيكم زي كما ساكا مكو عليه أكنسا إن خيرا فخير إن شرا فشر وسيعلمون بالله لكم نسلو ذا سرن سيمكو دا الله إذا انقلبتم قلبتم رجعتم إن كنتم إليهم زوا غريس دقياك إن تبوكا wa'annan cewa su ma'azuruna a'a ba hanzari suke da shi fita da a cikin rashin fita tare da kai suna yin haka ne ba don sun yi imani da kai ba ya rasulullah ko da Allah ne ki urilu anhum don ku kawo da kai gabanin su fitar kin mu'ata ba cikin daina zargin su to fa arilu anhum ku kawo da kai gabanin su innahum rishun Allah ce waɗannan daura ne kazarun kazanta ne da kofusi ba da saboda munin ba da su zuciyarsu ba ta da kyau ومأواهم جهنم مفهوما سودا جهنم لي جزاء ساكيا بما كانوا يكسبون أبن سوكسا جسنا أيكتا ونكسب
يهلكون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضي عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجب أن لا يعلموا هدى ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مكرما ويتربص بكم الدائرة عليهم دائرة السوء والله سميع عليم يعرفون لكم سنة رسوا غريب لترضوا عنهم دمك يدرسوا فإن ترضوا عنهم الله إن كن يدرسوا فإن الله لا يرضى الله بن يدى عن القوم الفاسقين كما تندرس الفاسقين أي عنهم ولا ينفع لكم yardanku ba zai amfane su ba ma'a su illahi tare da fushin Allah al'arab larabawan ƙauye ahalin bani ko ko duk abota zaman ƙauye ashaddu kufran sun fi tsananin kafirci wani faɗan da munafici min ahalin nodini daga cikin fiye da mutanen birni li jafa'in saboda jifa'in su wa galzi jifa'in da kaushin ɗabi'ansu wa ba'dun da nisantar su an saba al-qur'ani gaban ji al-qur'ani cewa al'arabu din nan wato dukkan balarabe ne wato amma wannan ana magana da wanda suka zauna ƙauyuka ne to amma Allah yana nufin waɗansu ƙabila ne da ake ce musu banu tamim da banu asad daga dafan da aslam su ne suke zauna a ƙauyukan madina suna ɗabi'u irin da dabbobi ba sa zama tare da ma'abuta alhaini to ba sa jin qur'ani tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zama alkhairi bai shiga wajen ba ana nufin dukkan wani mutumin kauye bane al'arabu din nan waɗannan mutane ne Allah yake zargin su da kuma munafinci yawa Allah na gaya musu ba su kusa da annabi ne na ma ashaddu kubran wa nifaqa wa ajdaru ya fi dacewa Allah ya alamu bi Allah ya alamu dun ba su san hudu da ma anzalallah haddodin abin da Allah ya saukar ala rasulihi bisa manzansa min al-ahkam na hukunce hukunce wa shara'i da shari'o'i wallahu alimun Allah masani ne da halqihi da halittansa hakimun gwani fi sunihi a cikin aikin sabihin da su wa min al-arabi yana daga cikin larabawa kauyen nan man yattakhidhu ma yunfiqu maghraban wanda yake rikon abin da yake bayarwa fi sabilillah in an ce kawo fi sabilillah sai ga maghraman kamar an sa shi tilasta mushi biyan bashi wa kusurana da hasara li'annahu la yarju sawabahu domin yana bayarwa ne kamar tilas baya kaunan ladansa bal yanfaqu yunfiquhu yana ciyar da shi ne ba don Allah ba kaufan don jin tsoron kar a kama zuwa ce su munafikai ne masu yin haka nan wa hum banu asalin wa gadfana wasu kauyawa ne da ake ce musu abu banu asalin da gadfana wa yatasarrabu wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ira kullum kuma abin da suke sauraro akan hukumu mine suna sauraren juyin zamani akan dawa'irar zamani juyin zamani an tan aliba alaikum fatakhallasu ta juya kan ku an ga kuna samun nasara kullum amma abin da suke sauraro wata rana a ce ba ku samu nasarar ba sai su zara jiki su gudu wa min al-arabi amma duk da haka a cikin larabawa mutane akwai mutanen kirki man yu'minu billah wanda ke ba da gaskiya da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe kaman kabilan Juhaina da Muzaina wa yattakhidhu ma yunfiqu yana rikon abin da ke cikin wafi sabilillah a cikin tafarkin Allah qurbatin kusata ne inda Allah wajen Allah nam inda Allah wajen Allah wasilatan wanda yake sarwa wasilatan tsani ila salawati rasul zuwa addu'o'in manzo da mu gare shi ala ya rasulullahi ka sani innaha ciyarwarsu qurbatun waɗanda suka bayar don Allah nan to lalle ku saka ne bilan birra'i wa sukuniha lahum indahu lahum gare su inda wa wajensa sai da hilahu Allah da sannu Allah zai shigar da su fi rahmatihi a cikin rahmatsa shine aljannansa inna Allah ghafurun Allah mai gafara ne li ahli da'atihi kama abota bin sa rahimun bi rahmanin
والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعاد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله انا يبون ودنن باين الله waɗanda suka riga suka tsere na farko daga cikin muhajiri da lansar su ne man shahida badaran wanda suka halarci badar an ko kuma jami'in sahaba wallazi na taba'u da wanda suka bi su ila yawmil qiyamati wanda suka bi gurabun aikin sahabban nan har zuwa ranar kiyama bi ihsanin da kyautatawa fil amali a cikin aiki waɗannan mutane radiyallahu anhum Allah ya yarda da su bi da'ati ورضوا su kuma sun yadda anu ga Allah bi sawabihi da ladansa wa adalahu jannatin ya kana da musu gidan aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda korama ke gudana karkashin to bi qira'atin bi ziyadatin min tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abadan ababan qaddara madawama a gidan aljanna har abada zalika dawama a gidan aljannan nan da wannan ni'ima da ba ta gushewa الفوز العظيم بابانا بوري الله يفني السابقون السابقون معنى السابقون السابقون سوني إلى سيدنا أبو بكر domin shi ne farkon wanda ya musulunta a cikin maza sai kuma hadija a cikin mata sai aliyu a cikin waɗanda ba su balaga ba don aliyu shi bai balaga ba sai yana cikin musulunci bai taɓa wutan gunki ba to sabi ko da awwaluna suna da yawa wanda a cikinsu abubakar dai mutum shi ne farko ya yi imani tun gabansu ya gabace su a dukkan addini sannan kalifofin nan guda uku suna bin abubakar su ne sabiquna a cikin wannan al'umma abubakar umaru ko da kishi umaru ya shekara shida amma ya zama cikin sabiqun al-awwaluna saboda wato himmansa da yadda Allah ya keta zuciyarsa da imani sannan waɗanda suka bi a cikin sahabbai sai mutum shidan nan wanda in an hada da shidan nan da waɗannan gudun su ne ake ce mushi ashiratul mubashara mutum goma sannan wanda suka bi a cikin sahabbai wanda suka halarci yakin badar su ɗari uku da goma sha uku nan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai Allah ya ce mutanen Badar ku yi abin da kuka dama ba ku yi abin da kuka dama za ku shiga aljanna to Allah yana nufin cewa man tabi abin da duk wanda ya bi irin waɗannan aiki zuwa ranar sakayya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sabiquna sabiqun wa muqtasiduna najin wa zalimuna maghfur wanda ya riga a cikin mu ya ya tsere muqtasid dama alqur'ani ya ce wa radiya Allahu alladhina amanu minhum zalimun li nafsihi ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات Allah din yayi ma al'umma annabi rahama zalimun li nafsihi shine karshe wanda yake taba Allah ya shaba gawai wata rana abi Allah wata rana azaba muqtasidun kuma wanda imani yake da shi yana da imani imani shi yana hana shi sabo Allah sabiqun bil khairati wanda suka narke a cikin Allah da manzon Allah to shine annabi yace sabiquna sabiqun wanda ya tsere a cikin mu ya tsere ba a cikin masa muqtasidina wanda yake muqtasidi najin zai tsira dan annabi ya ce ku nisanci manyan zunubai Allah zai gafarta muku kanana wato muqtasid shine ba zai iya shan giya ba ba zai iya caca ba ba zai iya zina ba ba zai iya karya ba duk wani kabira kaba'ira ba zai iya ba amma irin dan kalle kalle dan haramu zai shigo irin dan maganganu dan wanda ba su da amfani zai shigo irin ganin nayi wani abu kaza din nan kamar nayi sallah kai alhamdulillah nayi sallah to zai shigo to wannan baya cikin sabuwar bil khairati muqtasidi ne gashi ne yana aikin kirki amma shi yana ganin yana yi su ko sabuwar bil khairati ba su suna yi ba to zalimu li nafsihi shine yau a bada alkhairi gobe a bada sharri to Allah da ikonsa da zai gabatar da wanda ya bada alqur'ani gare su sai ce to zalimu li nafsihi shi ma kar a bar shi a baya kar a kawo shi a baya ce baya da rabo sai ce wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati wanne bidin sai aka ajiye shi a baya dan kar wancan da yake kasawa a ajiye shi a baya ga ya gane bai same shi ba to shi sa annabi yace wa zalimuna zalimun li nafsihi maghfur za a gafarta masa
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرة ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئات عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم
ومما حولكم akwai daga cikin wanda suke daura da ku ya ahlan ya ahlan madinati min al-arab daga cikin larabawan kauye munafiquna akwai munafikai ka aslama wa ashja'a wa gifar waɗannan kabilu guda uku min alil madina daga mutanen madina munafiqun ailan a cikin mutanen madina ma akwai munafikai ailan maradu alal nifaq wanda suka yi tsaurin kai bisa munafinci lajju sun zurfafa a cikin sa wasu sama suka shuɗe la ta'lamuhum baka san su ba ya rasulullah khidamun lin nabi nahnu na'lamuhum mu mun san su sanu'azibukum da sannu za mu azabtar da su marratayn su biyu bil fadiyati da kunyata a nan duniya a warkatar ko kisa a nan duniyan ba a warkatar bin duniya a nan duniya na'am a ba za ka kamar da azaban kamari sun mai raduna sannan a mai da su ila milayar da cikin lahira ila azabin azim zuwa azaba mai girma ko wanda ba shine wuta kaga halin munafikai kenan sabiquna sabiqun kuma an ce wata ranar shehu juraidu ya shiga masallaci tun da wuri ranar juma'a shi ke nan ce wai sai na riga kowa ba an ce sabi ko na la'awaruna ba sai ya shiga masallaci da ya shiga masallaci ya ce yau na riga kowa ana gama sallah zai fita sai aka ce an ne riga ka sai ya ce to Allah ya kai mu wata juma'a wata juma'a ya zo da rana ya fito ya kai har a gama sallah shikenan zai fita zai aka ce an ne riga ka rana na uku sai zo kafin sallan asuba ya gama sallan asuba ya zauna yana jiran juma'a aka gama juma'a zai fita aka ce an dai riga ka to wai riga ni ko ni ko sai na gan shi sai aka ce to ka zauna a masallacin wanda ka ga ya fita na ƙarshe shine riga ka to sai zauna a masallaci aka yi ta karewa aka yi ta karewa a masallacin sai mutumin ƙarshe sai ya fito zai ce malam da ka ta ina tambaya kullum na zauna a ce ka riga ni ka riga ni ni fa tun asuba na zuwa zaka ce ayya ai ba maganar asuba bane ai ni in na fita a masallacin zuciya na na masallacin ainihin na fita din ba wai sai azuman ba to nan daga fita juma'a zuciya na na mutane ce to to na gane baka lafiya na na ila azabi azim wa qawmun wadansu mutane ya farun ya tarafu sun yi huruci da zunubihim min at-takhallufi na jinkiri na atuhu wal khabar salatu amalan salihan sun aika sun tudanya aiki na kwarai wa huwa jihaduhum shine jihadin su qabla zalika aw itirafin ko furucin da suka yi bi zunubin da zunuban su aka da dalika wa akhar da wani aikin sayyi'a mummuna wa huwa wa huwa shine taqalluhum taqalluhum rashin fitan tare da annabi waɗannan mutane asallahu an yatuba alaihim yayi kusa Allah ya karbi tuban su inna Allah ghafurun Allah mai gafara ne rahimun mai rahama nazalat ta sauka ne fi abi lubanata وجماعة لوس جماعة أوثقوا أنفسهم في سوار المسجد sun ɗaure kanunsu da igiya a kunshikin masallaci lamma balagahum da yayin da labari ya kai masu ma na zala abin da ya sauka bil mutakallibi na kan cikin wanda ba su fitan ba wa na ko suka rantsa la ya kullum ba wanda zai kwance su illa nabi sallallahu alaihi wasallama fa hallahu wato su wadancan da suka yi ta rantsuwa zama annabi makaryata ne Allah ya san makaryata ne Allah ya ce masu sai na tona su daidai to waɗannan kuma kamar su abu lubanata da waɗansu mutane kuma da suka ji annabi na dawowa ga kuma ayoyi ya sauka a kansu suka ce to ya za mu yi abinda suka yi sai suka shiga masallaci suka sa aka ɗaure su a cikin masallaci suka ce igiyan nan ba mai kwanci shi sai Allah ya kwanci mazalla ya dawo ya shiga masallaci ce waɗannan ba ai waɗannan ba su fita tare da kai wani ya rasu sun ji tsoron abin da ya faru suka ɗaure kansu ko ban daura kan koyi to wallahi ba zan kwance su ba sai Allah ya kwance ku ku ta zama sai Allah ya kwance ku na su kenan da za ka yi wasu mutum uku kuma wanda za su yi zafi fa allahum sai annabi ya warware su lamma na zan lokacin da Allah ya ce khuf
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا رسول الله خذ من أموالهم وأن متعنين سكك فتانك أقول بانا لوز جماعة ba wani abin sha suka fita ba suka ki fita ba don suna da kuɗi ne suna cikin ni'ima to karbi kuɗin min amwalihim daga dukiyansu sadaqatan sadaqa tubashshiruhum ka tsarkake su wa tuzakihum ka tsarkake su biha da ita min zunubihim daga zunubansu ba wani da aka karbi sulusu amwalihim sulusun dukiyoyin su to su dika biha aka yi sadaka da ita a wani kaulin da aka kwance su sai suka zo wajen manzon Allah suka ce ya rasulullahi abin da ya hana mu fita sharrin kuɗi ne to ga kuɗin duk gaba ɗaya ba mu buƙatar su kar wata rana ma in za a fita kuɗin bai hana mu fita tare da kai Allah ya ce a kanka karba duka horsemen daga ciki ba duka ba daga duka ba annabi ya ce to ka kawo sulusi shi yasa ya zamo ko da mutum zai rantse ya ba da kyautar dukiyarsa duka sai ya ce sulusi ya isa kamar da wani sahabi yana cikin ciwo annabi ya je gaishe shi shi ya rasulullah ni ina ganin zan ba da dukiya na duka gaba daya in huta tunda mutuwa zan yi mai zan yi da ita sai manzo Allah ya ce a'a duka yayi yawa sai shi ya rasulullah in kasa uku in ba da kashi biyu mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yawa yace ya rasulullah in raba biyu in ba da rabi ba sai shi yayi yawa sai ce to in kasa uku in ba da kashi ɗaya sai annabi ya ce to وثلث كبير وكثير أن تذر ورثك أغنياء خير من أن تذرهم عادة يكفف الناس يا رب يجي يجي تو بعد ثلث ne amma dai bai kamata ka bar ƴaƴanka masu gadonka talakawa suna bara babban maka ba su da wadata sai zamo idan ka ce ka ba da sadakar dukiyanka duka shari'a za ta ce "Ah, Allah ya baka ne su da shi ka baya wato za ka yi mutane mugunta kaga za su mutu ma- ma- masu gado ba za su samu ba to Allah ya ce to salli alaihim kai masu addu'a inna salawatuka cewa addu'an da kake musu ya rasulullah sakanun rahmatun rahama ne da mu gare su wakila an ce tumani na tun a natsuwa ne dan annabi ne a ce mawani ka gafarta mu wani Allah zai ce na gafarta to su suna ganin sun shiga laifi da suka shiga laifi an karbi dukiyarsu to annabi saba ki ka ce Allah ya gafarta don Allah ya ce wala wannan in zalamu wa musum ja'uka fasaghfirullah wa astaghfara lahum rasul la wajadullah tawwaban rahima to annabi ce sun tuba Allah ya karbi dubansu wallahu sami'un Allah mai ji ne a alimun masani alam ya'lamu shin ba su san anna Allah cewa Allah هو ال- أن يقبل التوبة هو يقبل التوبة شيء كربان توبة عن عباده قبل باينسا ويأخذ الصدقات هنا كربان صدقوكي وأن الله الله هو التواب شيء من يوم كربان توبة على عباده بسباينسا بقبول توبتهم الرحيم مراما بهم نشر والاستفهام ليش ألم ألم يعلموا littakalili a'a su sani Allah shi ke karban tuba bayansa shi ke karban sadakansa da yawan karban tuba ne wal qasdu abin da bihim da su tahayyijuhum zaburar da su ila tawbati zuwa tuba kar mutun ya je kar mutun ya yi sake da tuba kullum Allah yana ce ku tuba ku tuba ku tuba har ma annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna mana cewa tuba wajibi ne akan mu sai ya ce shi kowane rana yana duba ga Allah su saba'in a cikin ruwaya so ɗari aka ce ya rasulullah Allah ba ya gafarta maka komi ya ce ba ala afala akunu abdan shakura to anan Allah yana gaya maka ka gaya musu ya rasul Allah ba mai karban tuba ne na wa ina tawbata yiji ila sawa sadaqa wa qul lahum ka ce musu aunin nasu ko ga mutane in imanu ma shi itun ko aikata abin da kuka so wai sai yawon lafa amanakum da sannan Allah zai ga aikin kuwa rasuluhu da manzansa wal mu'minuna da mu'minai wa saturadduna da sannu za a mai da kobil ba'si da tashin kiyama ila alimil gaibi zuwa masanin abin da ya faku wa shahadati a gaban Allah ba a ƙarya dama an rubuta duk abin da kai a takaddanka an rataya ma a wuya wa shahadati fa idan bi uku zai ba ku labari bima kuntum da abin da ku kasance ta maluna kuna aikatawa yujabikum bi na'am وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن هرب الله ورسوله من قبل ولا يعرفن إن ردنا إلا بحسن ولا يشهد إنهم لكاذبون na'am na wata na wa akharuna wadansu kuma min almutakhallifin murja'unna an jinkirta su bil hamzati wa tarkihi murja'una ko murja'unna an tawbati li amrillahi ga horon Allah fi ma cikin su bima sha imma yu'azzibuhum ko dai ya azabtar da su an yi mitahum bila tawbati wa imma yatuba alaihim ko ya karbi tuban su wallahu alimun Allah masani ne bi qalbihi da lisan zakiman gani bi sunihi biyu وهم waɗannan mutane su ne mutum uku al'atuna waɗanda za su zo shi ne ba'adu bayan nan na farko marara tun rami da ka'ab ibn malik da hilal ibn umayya takallafu sun ki fita yaki tare da annabi kasalan don kasala wa mailan da karkata ila bi'ati zuwa hutu lami ba kan ba don munafinci ba amma su da annabi ya dawo walam ya'tazuru ba su zo sun yanki hanzari zuwa manzon Allah ba kaga yi yin kaman wani su ko kaba amru ma damarin su ya tsaya shekara kwana hamsin wa hajarhum min nasu hatta nazala tawbatu wato abin da ya faru ka abu ibn malik babban sahabi ne na manzon Allah kuma yana cikin wanda suka halarci bada kuma yana da karfin sa yana da lafiyar sa yana da dukiyar sa yace da aka ce za a je yakin da buka sai na shirya kullum shiri na in ce shiri na zai gamu yau shiri na zai gamu gobe shiri na zai gamu har dai ran da annabi ya fita ban gama shirin ba da annabi ya fita ina cewa zan samu annabi yau zan same shi gobe kasala da ya tsare ni na fita muna ta tafiya na bi annabi yau na bi shi gobe ban bi shi ba to a cikin waɗanda aka bari akwai Abu Zaril Gifari da ya ga annabi ya fita shi sai ya dau dokin sa ya zaburi dokin sa yana so ya biyo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya kusa da annabin dokin ya fara gaddama sai ya ce au aikin banza sai ya sauka- ya sauka a dokin ya rataye kan shi yana tafiya sai ga annabi ya hange shi ce oh ga wani shan abu zarri ne fa tun kamin ya zo wurin ya ce abu zarri yiwa ne haka zai mutu shi kadai haka zai rayu shi kadai haka za a zaya shi kadai ka san shi abu zarri gambari shi ne kadai annabi ya ce ya ce ma annabi ya rasulallah ka bani wani abu guda ɗaya wanda ka ba kowa ba ka keɓance da shi shekar ka kwana da kokobo kan kwana da kokobo ya ce an gama zai tashi sai annabi ce zo zo zo abu zanin gifari ina son tambaye ka yanzu idan na bar duniya kaga mutane na tara kudi yan wanka sabai bayan na shekara kwana da ko kwabo ya zaka yi yace cap akwai tashi hankali wallahi takobi zan zo ta kauran su yace a kai wa'azi ka bar takobin kai wa'azi to annabi ya bada labari cewa haka za ka mutu kai kadai haka za ka rayu kai kadai haka za a da ranka kadai annabi ya ce to amma ba wannan abin da na gaya maka ba ba wanda zai iya zama da kai a duniya za ka rayu kai kadai za ka mutu kai kadai za a da kai kai kadai to karshe dai zamanin sai na abakarin an kawo dukiyarsa daga an ce ga na kai ce abakar har da kai kana cin kuɗi har da kai kai kai kai rayuwa ba mu ji irin wannan wajen manzon Allah ya ce wallahi na ji wallahi na ji zamanin sai na wani ce wallahi na ji sai na wani shekara a dame mu a tura shi sham da aka tura shi sham ya je can sai aka ce a jarraba shi a jarraba shi sai da la'asar sakadi ya kamar haka aka ce a je a kai mashi dinari dubu a ce tunda bako ne ya ce da iyalinsa ana kai mashi dinari dubu aka ce yaron ya koma da safe ya ce ya kuskure ne ai sahabi ne ba zai ci haram ba aka kai mashi da la'asar gobe da safe aka yi yaro ce wallahi na yi mantuwa za a zai ce ayya yaro ai ba na kwana da kofa ba annabi a ce ba su kwana ba ce da wannan wannan abin shi da gaske yake yi na karshe shaf din da ya ga in ya zo an ce wannan gidan sahabi ne sai dauko makami zai je yakin cin annabi ba ya ce kan yi wa kan yi fada sai ku da karshe dai aka kore shi a shaf din ba to karshe dai ya rasa wurin zama yana tafiya a daji ciwon ajali ya kama shi sai matan shi daga shi sai shi ba wani sutura sai na jikin sai na matarsa Allah ya karɓi ranta annabi ya ce kana kana mutuwa wasu sahabbai za su zo tafiya za su ganka suka zo sun ga abu gani annabi ya yi gaskiya aka mai shi to shi wannan kenan shi ko ka abu ya tsufa har ya makance sai na ce ma yaronsa bari in baka labarin abin da ya faru na ku ce mai faru annabi ya tafi yaƙi ni ina da kuɗi ban je ba kasala sai da aka je can wajen yakin annabi na zaune a tabu ka sai ce oh ina suka abu ne ina suka abu sai wani baki na ya tashi shi na rasulullahi ko da koren gidan shi da ni'iman da yake da shi nan ya hana shi fitowa sai wani sabi ya ce karyanka sabu ka abu mai imani ne annabi ce "Hmm, a gaida suka abu ya ce to da na ji annabi na dawowa sai na fara tunani cewa "Ah, to yanzu ya zan yi ne sai in tara mutanen gidana na san annabi ya yi fushi da ni idan na je gaban annabi zan ce mishi wannan ya ce ai in dai magana ne ka iya magana ka faɗe ya ce a in zama munafiki ya ce ina ta in kulla wannan in kulla wannan in kulla wannan to an yi kusa annabi ya kusa da dawowa sai na ji imani ya tabbata a zuciya na na ce wallahi zan faɗi gaskiya da manzala sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya shiga masallaci ya sallah kowa ya zo gaisuwa annabi yana ganin ka abu sai ya murmushi irin na fushi salamu alaika ya rasulullah wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka abu ne hana ka fita ce ya rasulullah ba a ƙarya gaban ka wallahi yanda na iya magana da wani sarkin duniya ne duk da bani da zan yi in fita a waje shi in wanke shi kai na zai to in na yi haka ba Allah zai ga maka ƙarya nake yi to ya rasulullah wallahi dan na ka fita na ina da ƙarfi na ina da lafiya na kasala ne kawai hana ni kasala eh kasala yana ka kai ne imani ran ka ce to tafi sai yanda Allah ya da ce to bala'i na kama hanya sai mutane masoya na suka ce haba ka abu haba ya za ka yi haka ka tambayi annabi wanda ka gaya mashi magana mana wanda zai mashi daɗi ya ce har sun gargazo da ni zan dawo sai na ce kai cikin mutanen da suke zuwa annabi akwai iri na ya akwai irin ka waye ba da aka ce mararatun rabi da hilalun da umayya sai na dube su mutanen kirki ne wanda ya kamata ya koyi da su ce su kai su yi rajima to abin da ya faru da ya koma gida kwana biyu annabi ce kar kowa ya magana da shi su waɗancan mutum biyu da marar ibn rabi da hilal ibn umayya suka kwanta a gida sai kuka shi ko ce ni ko ina jarunta sai in zo masallaci ina lejan annabi in annabi ya gaba na kallon sai mun haka ni kuma na kallon sai kawai kai in mun haɗa ido sai in ga fushi nace inna lillahi duk wanda nace salamu alaikum a Madina baya amsa in nace salamu alaikum baya amsa kwana hamsin haka aka yi ba mai magana da mu ba mai sai je ina yawo ko wani zai magana da ni yace rannan da abin ya dame da je na samu wani dan uwan babana nace salamu alaikum wani ya kau da kai wani salamu alaikum ya kau da kai ka fa san ina da imani yace ka san na je bada yace oho ka san ni motsa yin manzon Allah yace Allah ya sani da manzansa yace bala'i shi ko ɗaya daga cikin waɗancan tsoho ne bai iya komi sai zo ya ci aiko manzo Allah ya rasulullahi to ni dai ban iya komi ko an bai ko an yadda mata na da matan kai ta zo ta ya rasulullahi ban iya komi kuka ya za a yi kici to ki mishi hidima yake to ina cikin hali haka ina yawo a cikin Madina wai in ga wanda zai fuskance ni bayan mun magana ban samu ba sai ga wasiƙa daga sarkin Rom zuwa ga Ka'abu mun ji labarin abokinka ya wulakanta ka kana bin shi ya walakanta ka ka zo nan mu za mu gina maka zamu kaza yace ka musiban da take wancan yace da ya ka takarda yace bayan mun kwana 40 a cikin wannan hali sai annabi yace a ji a gaya mun kan ku saci matata dukkan mukar wanda ya magana da matan shi sai nace a tambaye annabi mu sake su ne annabi ce a kar a sake su amma dai banda magana da su yace na rasa yadda zan yi sai kawai ba ni da magana sai dai an hau kan sauran gidanmu kawai ina sauraron abin da Allah zai na ce to ga mu dai to ana nan sai da aka kwana hamsin daidai to sai Allah ya saukar da cewa ya karɓi tuban waɗannan mutum uku domin kwana hamsin ne annabi ya yi a can su kuma a ba su hukuman kwana hamsin to randa aka ce an karɓi tuban su yana ce ma Aisha ya rasu rasulullahi sai ta aisha kin ga mutum hukun nan suka abu Allah ya karbi tuban su sai ta ce bari ishe la mutane yi ihu mutane da za ki hana mutane bacci sai an fita sallan asuba zan ga musu za ka fita sallan asuba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gama sallah ce salamu alaikum jama'a kai mu yi juna farin ciki Allah ya karbi tuban waɗannan mutum uku din wani daga cikin sun ce wallahi sai na riga kowa an ga maka abu wani ya ce kai bari riga sai ya hau kan dutse ya ce ka abu Allah ya gafarta maka ka abu ya ce ina kan rufin tsoro sai na taso na ce ma mutumin nan rigan da nake jikina iyakan shi kenan na baka na ali wani riga da mayafi na zo wajen manzon Allah manzon Allah ya tare ni dan annabi ya fi kowa jin daɗin tuban sahabinsa fiye da kowa Allah ya kafi tuban su ya tare ni ya ce da na shigo wajen manzon Allah ina tafiya wallahi duka zaben da wasu na kallon rabuwa ya tashi sai mutum da ya ce ban taɓa mantawa da wannan mutumin ba har abada to shi ne Allah yake faɗa kaga saba ma Allah da manzon Allah Allah ya fushi da waɗannan mutane aka sa su hukuma kwana hamsin ba fa magana mummuna suka faɗa annabi ba ba kuma rashin imani ba masoyan annabi ne dan me annabi zai fita yaƙi ba su fita ba suna da imani waɗancan Allah ya banzaye ne ainihin suka zuke wa annabi kaya Allah ce zan tona su kana ana abada amma wannan na kusa to sai sai sun sha wuya yadda aka je aka sha wuya kwana hamsin din nan su ma su sha wuya to ai nasu ma yafi kowa bai magana da kai matar ka ma ba ta magana da kai to shine Allah subhanahu wa ta'ala ke mada walladheena takhadhu wadanda suka riki to wannan kuma kissan masjidul dirar kenan اتخذوا مسجدا مرارا وكبرا وتفريقا بين المؤمنين wanda suka yi masallaci duk da yau ana maganar munafikan ne su ne waɗannan daga cikin munafikai suka riki masjidan diraran masallaci na cuta mabaratan li ahli masjidi quba wa kubran dun kafirci li annahum domin su bana ku sun gina shi bi amri abi amiran ar-rahim wani mutum ne ana ce mashi abu amir ar-rahim ya zama baruhuba ne tun kamin zuwan annabi Muhammad wato yana daga cikin malamai wanda ake girmamawa don su mutanen Madina ba su ba ahlul kitabi bane su ba kuna da banu kuna da zarbanin dalil su suna can su ne yahudawa wannan ausu da hazaraju su dama larabawa ne ba su da addini to shi wannan abu rahib abu amir ar-rahib din nan manzo Allah ya canza ya ce abu rahib al-fasik da ya zo mutane na bin shi da annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam sai mutanen su suka watsa suka musulunta suka bar shi zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai zo ya samu manzo Allah ya ce na zo wajen ka ne ce me ya kawo ka yace wai kai wani irin addini ka zo da shi yace addinin annabi Ibrahim ba hannabi wanda ya karkai ce to ai ni ma in ji shi Abu Amir Rafi ni ma addinin Ibrahim ne ke ta ba addinin Ibrahim ne ke yace ma nabi to in ko addinin annabi Ibrahim kake to ka shigo da wani abu a ciki annabi ya ce kallawa hasha na zo da ita tsarka sikiret ba karkata wai abin da zai ce ma annabi sai ce idan abin da kake faɗa ƙarya ne ko ni ne mai ƙarya Allah ya Allah ya ko Allah ya tsine mai ƙarya mai ƙarya kuma Allah ya kore shi ya mutu shi kadai ba ko ba kowa annabi ya ce amin sai ce ma annabi duk waɗanda suka zo yaƙi da kai duk sanda za a yi yaƙi da kai in dai yaƙi da kai za a yi wallahi jina shiga cikin makiyanka ya ce bismillah da aka yakin yakin hudu kasan an kashe sabai a wannan lokacin sai ji daɗi ya ce ai muna nan sai mun kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka yakin hawazina sai mutane suka kare sai ya gudu sai ga a'a to wannan ba zai samu nasiri ba sai ya gudu da ya gudu sai ya rubuto kadda munafikai cewa abinda za a yi ni na je wajen kaisar sarkin rum ku gina masallaci idan kun gina masallaci na ku kar ku yi a cikin madina kar ku yi a kuba ku yi masallaci a tsakiya idan kun gama masallacin abin da za a yi ku dinga taruwa nan ne zan dinga turo da kayan fada abin da zan dinga turowa zan turo makamai kamar kayan taiki na abinci ku dinga tara makamai a masallaci idan an gama tarawa to zan zo da sojojin haya daga sarkin rum mu zo mu koyi sahabban nan duk gaba ɗaya mu kashe su har da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san wanda ake ciki ba waɗannan mutane munafikai sai suka je suka tara kayan aiki sai suka gina masallaci ba Madina ba ba kuma ba da suka gina masallaci manzon Allah ya shirya zai fita yakin da kuka ce ya Rasulullah abin da ya kawo mun gina masallaci ne masallacin nan da muka yi mun yi ne saboda raunana akwai raunana wanda ba za su iya zuwa kuma ba ba za su iya zuwa wajen ka Madina ba akwai marasa lafiya akwai halin ruwa akwai halin sanyi saboda ka Rasulullah ka zo ka bude mana annabi ce to kun ga yanzu zan fita yaƙi ne idan na dawo Allah ya da masallacin ku zan fara Allah ya dabi yana dawa ya sauka wani wuri gab da madina don al'ada annabi ya dawo yaki da yamma zai ce kowa ya kwana kar a je gida da daddare sai da safe kar ka shiga gidan ka ga wani abin da zai bada mare da daddare to aka ce a kwanta to yadda zalim kenan annabi zai tashi sai ga munafikan nan ya rasulullah to masallacin mu dai wani ce to masallacin ko to shikenan a kama rigan sa to ana kawo rigan annabi ya diga rigan zai sa sai Allah ce kul إن الذين اتخذوا مسجدا جبارا وكبرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل يلدن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه فيه رجال يحبون أن يتنحروا والله من المتنكرين أسلم مسلاتين حوايجين asalin masallacin tawayen kenan wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala da ya gaya ma annabi haka sai annabi ya riga yace ina ne annabi da hasham zo ina wani ina wani zo ina abu amir zo suka zo yace ku je munafikai na nan a masallacin nan ku je ku banka mu masallacin wuta ku rushe duk wanda yake ciki ma ku kashe an kama hanya suka za su kawai yau annabi ya horo kuma ai an gama mai annabi da hajjam ana kan hanya sai ce guda ka taga gidan makota na nan bari in shiga ya dauki kaban dabino ya je banka masa wuta su suna zanzu kawai ya zo da zuwa suka banka ma wurin wuta suka rushe wurin annabi ya ce a mai da wurin juji har abada juji ne masallacin ne masallaci ne fa amma Allah ya ce masallacin cuta ittakhadhu masjidan diraran sannan masallaci na kafirai wa kufran masallaci tabrikan bainal mu'minina raba kan mu'minai masu la ilaha illallah ko ai duk la ilaha illallah ha gama kowa da kowa duk mutumin da ya masallacin da ya raba kan musulmai ba kanin wancan masallaci ba wa irsalan liman haraba Allah yakin Allah ake so Allah yana yana yadda annabi yake a wajen Allah yaki za su yi wa annabi sai Allah ya cire annabi ya ce ai ni yake yaka irsalan liman haraba Allah sannan ce wa rasuluhu ya rasulullah da abin da suka ga maka ƙarya ne kira su kaji wala ya halifun da za su ce billahi alladhi la ilaha illa huwa ma aradna illa husna ba mu yi niyyar kawai ba sai kyakkyawan aiki Allah ya ce ƙarya suke yi wallahu ya ashhadu Allah ya ce da innahu lakadibuna makalita ne to annabi la taqulu abada لا تكن فيه أبدا لمسجد استسألتك ومن أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أقم نسجس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير لما نسجس بنيانه على شفا جرف حير فنار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين
لا تكن فيه أبدا inda masallaci ne za a ce ma annabi kare zauna kare tsaya har abada kaga ba masallaci ba an kira shi masallaci ne amma hada kan raba kan musulmi hada fada in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka kar kai sallah a ciki har abada fa arsala jama'atun sai annabi ya aike wasu jama'a hada mu suka rushe wa kun suka kona shi waje alu makanahu suka mai da wurin guda suka juyi har yanzu juyi ne na ji wurin ya kai so har yanzu wurin juyi ne subhanallah la masjidun turkafi mushe ma ke jefa Allah ya ce wallahi ya rasulullah la masjidun usisa wallahi masallacin da aka sa tushensa ala taqwa bisa tsoron Allah min awwali yawmin farkon ajewa wala yawm halal bidan hijja don masallacin ku ba nan ne aka fara tushen masallaci da annabi Muhammadu yake sai Allah ce shine masallacin da aka fare shi ada taqwa bisa tsoron Allah har annabi na cewa falalan wannan masallacin duk wanda yayi alola ranan asabar ya je yayi sallah raka'a biyu a masallacin kuma yana da ladan umra wa kuma masjidu kuma a haƙo an ta kuma fi ya fi cancanta ka tsaya kai sallah fiye a cikinsa a cikin wannan masallaci fi rijalun akwai mazaje na Allah su ne lansa yuhibbuna an yatadahharu suna son su tsarkaka wallahi yuhibbul mutadakkirin Allah yana son masu tsarki ayyuhum wa sun riga mutane fil asli fa yatadahharu وروى ابن خزيمة في سنه أن وابن سعادة أنه أتاهم da Allah ya ce masa wallahi fihi munasihi kuna an yatazahharu wallahi wala ta'ti annabi ce a kuma wani Allah ya kawo ni sima na mutanen kuma wanda ban sani ba sai annabi ya zo wajen mutanen sima sai mutanen kuma yace mutanen kuma inna Allah kana hasana alaikum sana Allah ya ce ka ta kira ni kin zuhura cikin tsarki sai ki sake marjikum a cikin kissan wannan masallaci fa ma haka zuhur wani tsarki ne kuke yi alladhi tadruna li qalu kace wallahi ya rasulullah ma na alamu shi mu ba musan wani ba illa sai dai annahu kana lana jiranu min al-yahudi ka san daga garin mun nan sai gidan yahudawa to da muka ga abin da yahudawa suke yi in za su bayan gida sai su rike buta sai su wanke duburan su sai su dawo sai ta to banza ai ma sun yi balle mu to idan mun je mu ma sai mu dinga koyi da su sai mu dauki buta sai mu je mu wanke duburan mu a wani kawai in mun katse da dutse sai mu sa ruwa jalla ce ya uwa shi sa Allah ya ce fihu inasu yuhibbuna an yatahar Allah ya yi duku da wannan wa bi hadisin نعم رواه البراد قال نتبع الحجارة من أبيض الدوت بالماء بالروا قال هو ذلك أفمن أسس شين وأن أكفى بنيانه جن مصلاة على تقوى بسا قرون الله ورلوان دك أو نيدن أو نيدن الله خير شيء فيه an ko kuwa man usisa bunyanuhu wanda aka sa tushen ginin sa a dajin wurin rami a dajin wurin harin ai gefen ramin wuta mai rimta misalin sa kaman ka haka rami kaman yadda ake kabari lahadi kaga kwarkwarewa ake ko ka san saman nan hadari ne ko idan an taka zai zai to irin wannan masallaci wancan an gina shi ne a kan godiban wuta ramin wuta harin mai rutawa zai rubuta da su cikin wuta fan har ya fada ma abanihi tare da mai gina shi tina da jahannama a cikin wutan jahannama habar tamsili libina litta tawaki shi yan mai tsoron Allah ya mai kudu ne zai dawo zuwa wuta wal istimham litta kanini Allah ya ce karshen su wuta ne al magana na farko khairun yafi shine misalin masjid kuma wasani misali na biyu wanda gina shi a ramin wuta masjidil lirat wallahu la yahdi al-qawm az-zalimin Allah bai shirye da mutane masu azzalimi
الحمد لله رب العالمين
akan magana wannan wanda ya ce dole ta da kiristan kuma kiristan na tare da yan wani su goma ne wanda su suna nufin cewa in Allah da za su musulunta kuma a kowane lokaci suna sauraron tafsirin malam to abin da ke ba dan janyo musu ba ta lokaci shi ne suna sauraron sauran wa'azozin sauran malamai sai suka ji suna kafin da ‘yan uwansu musulmi to shi ne abin ya ɗaure musu kai suka rasa jirage suka ce to bari su rubuta wannan maganin ma takarda zuwa ga malam da ba ta rabarta amma a zahiri suna ɗaura su musulunta shi dai qur'ani bai zagi kowa ba bai la'anci kowa ba ko kirista ma bai zaga ba balle dan uwa musulmi bai zaga ba shi alqur'ani kula da yankan hanya ne ya fadi karami ya fadi babba in gaskiya ya zo akan kowa faɗi yake yi bala kulli halin su saurari akwai waɗanda su sukan sa ra'ayi suna faɗin abin da suke ga dama a cikin alqur'ani su suka faɗa ba qur'ani ba ai sun ce suna jin abin da muke yi ko to da suka ji din mu da yake qur'ani muke karantawa a bakin irin dan abin da muka fahimta dan kankani da dan fassarar da muka karɓa wajen malamai sun ji mun zagi wani to duk wanda ya zagi wani dama shi ke nufin ya zaga ba qur'ani ya zaga ba addinin musulunci addinin zaman lafiya ne addinin haɗa kai ne mun karanta a baya Allah ya ce kafirai ma kar a zage su wala yasubul ladina kafaru kar a zage su kuma in za a yi wa'azi a kira ne bil hikmati bil hikmati wal mau'izati al hasana saboda haka duk musulmin da ya zagi dan uwansa musulmi ba alqur'ani ya zaga ba shi ya zagi musulmin ba alqur'ani ba Qur'ani in kana fasiki zai magana da kai in kana azzalimi zai magana da kai irin naka kowane iri ko ma wani addini kake saboda haka in za su musulunta don Allah su musulunta su rabu da waɗannan mutanen wanda suka kawo rabuwan kan musulmai wanda yanzu da muka gama magana a kansu masallatansu daban abubuwan suke faɗa daban sakon da suke bayarwa ya saba da wanda Allah ya ce
akan magana wannan yana cewa mace ce mai wankan janaba ya halatta da wankan ba da wankan kanta ba
ai duk jikinta janaba ne wawanci kenan ai kan nema abin yake domin kowane karkashin gashi akwai janaba idza ta ta kullu sha'aratin janaba saboda haka shi yasa ba a son kitso irin na daure dauren nan na arna saboda in janaba ya samu ruwa ba zai shiga tsakanin kitson ya shiga kowane karkashin gashi ba saboda haka idan ta yi wankan janaba ba ta wanke kai ba janaba na nan daram saboda haka sai ta kosar da kan da ruwa ruwa ya shiga tsakiyar gashin nan yaje har karkashin gashin sannan ne ta rabu da janaba amma ba wanke kai ba ba ba ba ba magana ko kai mai suma din nan mai ajiyewa da yawa zubar ruwa ka daddanna sai ya shiga karkashin gashi saboda haka an ce karkashin kowane gashi akwai janaba saboda haka dole ne in tana yin haka da ta yi kuskure ta je su sake wankan janaba
a kan makalla wannan mai ne matsayin ɗan da ke bibita matarsa a kan uwarsa.
mahaukaci ai mata ana canzawa ana canza uwa ai ba za a canza uwa ba ai ka da ka karanta sudu ummu alkama wani mutum ne ya alkama sahabi ne babba ya dinga bibita uwarsa akan matarsa akan uwansa har uwar ta yi fushi da shi gashi mutumin girki ya zo mutuwa aka yi aka yi bari la ilaha illallah wai gagara aka ja ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alkama fa ya zama wani hali an yanke kalmar shahada yake annabi ya ce ta yana da uwa eh do ke eh ya ne madan girce wannan ba za a yafe mishi wannan bai fifita matarsa a kaina bai fifita matarsa a kaina wallahi ba zai yafe mishi a ce amma kiyaye ba zai shiga wuta ba tutuwan shiga din mana annabi ce to a tara itace aka tara itace ya banka mai itacen wuta ya ce a ɗauko shi me za a yi dan nawa a to tun da dai baki so yin bi so yin zan shiga wutan lahira ba kuma ya fara daga a to na ya fi mashi haka ne
akar mudalla maganar zakar da kai wannan ya ce za ka ga malami da almajirai arba'in ko fiye da haka to wajen fidda kai wajen zakan fidda kai za a ba a fitar musu to ya kenan ai shi bai san yadda abin yake ba ai ba ƴaƴan shi ne mutum arba'in din ba ko ba ƴaƴan wasu bane su waɗanda suka kawo su a can gidajen su sai su fidda musu fidda kai din ka san dan kana makaranta su dan da mishi bane fidda kai dan kana boko fita mishi fidda kai dan kana wani wuri fitan mishi da fidda kai ai baya kan malamin tunda ba a ce malamin ya ce da su dole ba malami zai fitar da nashi da na iyalansa da na 'ya'yansa su ko waɗannan yara ko dun arba'in ne iyayensu su za su fitar musu ba malam ba ba ya kan malam alamam lafiya mu alamai na kuma ba su neman du'a ne wajen aiki da sauransu Allah biya maka tunan gina nasu ba iya da